إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار دعوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو كان متى 24 ga watan Rabiul Awwal shekara ta 1445 hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shine kuma ya dace da tara ga watan goma shekara ta 2023 shekarar miladiya don uwa za mu ci gaba da karatu ne insha Allah ta'ala a cikin darasin littafin mai albarka na wiqayatul insan min aljinni wash shaitan lafar ash-shaykh wahid abdussalam bali hafizahullahu ta'ala idan ba manta ba uwa wancan sati da ya gabata mun tsaya ne a abu na uku daga cikin abubuwan da malam yake kawo mana wanda za su taimaka maka wajen kiyaye harshenka wanda shi kuma kiyaye harshe yana ɗaya daga cikin makamin da ya kamata kowanne mutum ya riƙe wajen yaƙi da shaidan wajen sanya katanga irin ta ƙarfe tsakaninsa da shaidan mun faɗa abubuwa kamar guda uku na uku za mu tashi insha Allah ta'ala shine hibdul lisani anil mira'i wal jadal hibdul lisan ala al mira'i wal jadal kiyaye harshe daga musu da jayayya musu da jayayya naka ce musu da jayayya sun kunshi duk wani nau'i na musu da jayayya da mutum zai yi sawa'un al'amara ne na rayuwa ko al'amara ne na addini duka shari'a ta hana sai dai idan musun da yake ya zamto wajibi ko kuma dole sai ta dalilinsa ko ta hanyarsa za a fito da gaskiya ta yadda idan aka yi shiru za a shigar da mutane wani lungun da za su bata ta hanyarsa a lokacin wajibi ne wanda ya sani shi ma ba kowa ba wanda ya sani kuma ya san taktis da ake bi wajen jadal don kun san ilimi ne mai zaman kansa ilmul jadal ilimin jayayya akan abin da ya shafi addini idan baka san yadda ake ba ko da kana da ilimi sai ka je aka yadda to sai ka san hanyar da ake bi sannan sai ka shiga amma an ba haka ba ko da musu ya shafi addini ka yi shiru da bakinka ka bar wanda yake musun da kai ci gaba da bayanin sa wannan shefi maka alkhairi kamar yadda zamu zo mu ji insha Allah ta'ala musu da jayayya na ɗaya daga cikin mafi girman hanyar da shaidan yake bi wajen sanya kiyayya da gaba a cikin zukatan mutane makami ne mai kyau kuma babba na shaidan da yake rikewa wajen ya ga musulmi tsakaninsu ya dasa gaba da kiyayya tsakaninsu za mu zo mu ji insha Allah ta'ala kamar yadda malam zai mana bayani malai ta an abi umama ta radiyallahu anhu qala an karɓo daga sahabi abu umama Allah madaukakin sarki ya kara masa yarda yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi kira da aminci su kara tabbata a gare shi yace ana za'imun bi baitin fi rabadil jannati liman taraka al-mira'a wa in kana muhiqqan annabi kira da aminci su kara tabbata a gare shi yace ana za'imun ni zan ni ne mai yin lamuni ni zan tsaya wa mutum bi baitin fi rabadil jannati in ga ya samu wani katafaren gida fi rababin jannati a gefen aljanna rabab shine haula shay zaka ce rababu shay ana nufin haulahu kenan ma'ana a gefen aljanna a farfajiyar aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam yace zai tsaya maka ya kai ya komo yayi duk abin da zai yaga ka samu gida a farfajiyar aljanna gawa liman taraka almira'a ga dukkanin wanda ya bar musu ya bar jayayya wa in kana muhiqqan koda shi ne akan gaskiya dan uwa fahimci wannan da kyau annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce shi zai tsaya maka yaga ka samu gida a cikin aljanna amma sharadin shine idan za ka iya barin musu ka daina jayayya a kan abin da yake kasan kai ne mai gaskiya a kansa musu da jayayya a kan abin da ya shafi duniyanci ɓangaren abin da ya shafi siyasa ne kawai ɓangaren abin da ya shafi kasuwanci ɓangaren abin da ya shafi ƙwallon ƙafa ɓangaren abin da ya shafi kaza musu ne kawai na duniya babu wani amfani na lahira da zai dawo mu ko kai ya dawo maka idan na tabbatar da gaskiya me amfanin gaskiyar tawa a wannan musulun idan kai ma ka tabbatar da gaskiya me amfanin gaskiyarka a wannan mutum babu kawai na yi kawai ana yi ne tagallu don na samu galaba ko kai ka samu galaba a kaina irin wannan mutum annabi ya ce in dai ka ji an fara shiga zabakin ka kai shiru ka daina yin sa ka fita daga cikin sa ya ce to shi kuma ranar tashin alkiyama zai tsaya maka ya kai ya komo wajen Allah maɗaukakin sarki sai ka samu gida a cikin aljanna wa in kana muhiqqan annabi ya ce a cikin musun da kake ko kai ne mai gaskiya ka ja bakin ka kai shi kada ka ce za ka daji ka doge ai ni ne mai gaskiya dole sai na tabbatar masa da cewa ni ne mai gaskiya akan wannan magana da muke a'a wani ya san kai ne mai gaskiya amma kawai so yake ja so yake ayi musun so yake bata maka rai so yake ka ji haushi amma ya san tattauna da kuke shi kai ne mai gaskiya ba shi wallahi ya san to me amfani ka bata lokacin ka akan irin wannan famu ranka ya ɓaci zuciyarka ta dugunzuma shi ma ransa ya ɓaci ƙarshe idan ba a wasa ba kuma abin ya zo ya haifar da rashin jituwa ku zo kuna gaba tsakanin annabi ya ce wa baitin fi wasatil jannati sannan ni zan tsayawa mutum ya samu gida kuma a tsakiyar aljanna wannan a farfajiyar aljanna wannan kuma annabi ce zai tsaya mai ya samu gida a tsakiyar aljanna liman tarakal kadhiba ga wanda shi kuma ya bar ƙarya ya daina yin ƙarya wa in kana mazihan koda da kataki ne koda da wasa ne irin wasa ka ce da mutum yana jiran wani sai ka ce ai gashi nan da ya jiyo sai ka ce da wasa nake to wannan ƙarya ne kuma sai mala'iku su rubuta maka alhakin ƙarya a kansa mun ba da misalin satin da ya gabata koda yaro ne kai masa wasa ka ce masa yi shiru da na kuka zan siyo maka alawa idan na fita idan ka fita ka je ka dawo babu alawa a hannunka to wannan abin da kai sunansa ƙarya ba wasa ba e ka san haka ba hushe yake cewa sai ƙarya sai cewa wasa nake yi idikidi abin da ya faɗa ƙarya ne ba a a sabanin abin da ya faɗa ne ya tabbata amma sai cewa wasa nake yi to irin wannan wasan annabi ya ce idan da zaka bar shi ka daina yin sa ka daina ƙarya ko da da wasa ne ballantana da gaske annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai zai tsaya maka ka samu gida a tsakiyar aljanna da Allah mai ko wannan dadi gida a cikin tsakiyar aljanna na uku annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai wa bi baitin fi a'la aljannati sannan zan tsaya masa ya samu gida a can kololuwar aljanna a'la sama kenan can saman sama idan ki aljanna ita kun san darajatun ne darajatun babu hafaka ba'adi wasu suna saman wasu benaye ne kowanne bene tsakaninsa da na kusa da shi tafiye shekara 500 ce kamar yadda ake hanki a kowanne bene tsakaninsa da na kusa da shi kamar yadda ake hangin sama da ƙasa haka jiki ya tabbata ya tafiye shekara 500 tsakanin sama ce da sama sama ta ɗaya da sama ta biyu tafiye shekara 500 amma kowace aljanna da ta yi wata kamar yadda kake daga kai ka hangi sama haka take to annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai zai tsaba ka samu gida a can kololuwal aljanna fi a'la kololuwal aljanna liman hassana khuluquhu ga wanda shi kuma ya kyautata dabi'unsa ga wanda ya kyautata dabi'unsa dan kuwa kun ji falala da romo da ladan da ke cikin kyautata dabi'u kenan kun ga idan kuka duba za ku ga biya ko wadancan din duk shine a sama mutum ya zamto mai kyakkyawar dabi'a mai kyakkyawar mu'amala wannan kadai yana kai shi matsayin da sallah da azumi da zakka wallahi ba ta kai mutum ya mutum ya kasance mai kyautatawa ya guje wa ƙarya ya guje wa giba da duk wasu abubuwa marasa kyau ya guje musu ya guje wa cutar da mutane ta kowace irin hanya ya kuma yi kokarin kyautatawa mutane ta kowace irin hanya wannan irinsa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce shi zai tsaya masa ya samu gida a can kololuwar aljanna Allah madaukakin sarki ya samu dace dan uwa wannan hadisi al-Imam Abu Dawuda ya fitar da shi hadisi mai lamba ta 4800 a cikin kitabul adab a kitabul adab babu husnul khulq الشيخ محمد ناصر الدين الباني يا انغان تاشي اتكين صحيح الجامع حديث مي لمبا تا 1464 haka nan ya inganta shi a cikin silsilatul ahadith sahiha nasa hadisi mai lamba ta 273 qala ibn mas'ud babban sahabi abdullahi dan mas'ud Allah kara masa yarda yace yace zarul miraa yace ku daina jayayya ku bar musu ku bar jayayya fa innahu saboda shi musu da jayayya yadda al'amarin sa yake la tufham hikmatuhu wa la tu'manu fitnatuhu yace ba a taba fahimtar menene hikimarsa shi wanda ake musun da shi wanda suke musun tsakaninsu da wanda suke sauraronsu ba za su taba fahimtar menene hikimar da yasa ake wani jayyar me ake so a tabbatar wanda abu ake so a tabbatar ƙarshen wannan musu dalili kamar yadda na faɗa baya shine shi musu yan uwa kulle shi da kyau za ku ga kowanne lokacin da yake yin sa babban burinsa shine yi me ya samu nasara akan ɗan uwansa shine shine babban a hadafi na mai musu shi ne samun galaba a kasan wasu za ka kuma wallahi mutum koda ba a kan gaskiya yake ba koda ya san abokin tattaunawarsa ya fi shi hujjoji masu ƙarfi za ka ga a lokacin ƙoƙari fa yake sai ya tabbatar da shi ne mai gaskiya to da a lokacin idan ya saki ko ya bari aka da shi gane yake ya ji kunya to menene hikima a cikin musu me kuma ake so a tabbatar abdullahi dan masud ya ce babu abin da ake so a tabbatar a cikin sa na hikima saboda haka ba za a taɓa yabin hikimarsa ba sannan wala kuma fitnatuhu ba kuma a amintuwa daga fitina a cikin sa ba za a amintu cewa za a yi musu a gama lami lafiya ba tare da an samu fitina ba wanda kowa ya san wannan ɗaya daga cikin abin da zaka ga yanzu ana zaune a cikin a majalisa ana hira lami lafiya zaka ga an fara tura ashar an fara tada da jijiyar wuya an fara share fage za a yi rigima in ka bibiya sai ga musu ne ja musu musu ne kan wannan ya ja wannan ya ja wannan ya ce sai nasa wannan ya ce shi ma sai nasa wannan ya ce sai kulab ɗinsa wannan ya ce sai kulab ɗinsa wannan ya faɗa abu kaza wannan ya yi tiraji akan abin da ya faɗa shi kenan sai kaga kowa ransa ya ɓaci sai a fara musu to me amfanin duk abin da ƙarshensa ba a amince daga fitinarsa ba zai iya jawo matsala a cikin mutane ba shi da amfani barinsa shine ya fi yan uwa shine abin da abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yarda yake so ya kai mu zuwa gare shi وعن أبي أمامة رضي الله عنه هكذا أنكر حديث دقى أبي أمامة ألا مدكين سركي أقار مسير دا أن النبي صلى الله عليه وسلم يتي حقيقة أن الإرادة أمن تسعار ثبت أدريش قال يتي ما بل قوم بعد هدى كانوا عليه وسمتاني وستبقتا سكوتي دقى كان شريد دسكة كسنتي سنة كانت أدابا إلا أوت الجدلة face sai ka same su mutane ne da masu musu ne an ba su musu mutane ne masu tsananin musu wasu mutane ba su taɓa sauka daga kan wata shirya da da suke a kanta ba face sai ka same su mutane ne masu matuƙar musu da jayayya masu matuƙar musu da jayayya sau da ka ɗaya daga cikin abin da ke sa mutum ya sauka daga kan gaskiya ya karɓar gaskiya yawan musu da jayayya duk abin da za a kawo a ce sai ka yi itirai duk abin da za a kawo sai ka musa sai ka ja wanda ka sani ne da wanda baka sani ba wanda kake da ilimi akan sa da wanda baka da ilimi akan sa sai ka ce sai kai jayayya akan sa wannan na ɗaya daga cikin abin da ke kai mutum halaka na ɗaya daga cikin abin da ke hana mutum karɓar gaskiya a cikin sa Allah madaukakin sarki ya kiyaye mu wannan hadisi shi ma Imam Tirmidhi ya fitar da shi Imam Tirmidhi kuma yace hadisi ne hasan wa qala Muslim ibn Yasar ɗaya daga cikin magabata Muslim ibn Yasar Allah ya masa rahama ya ce iyakun walmira ya ce a hirɗinku ne muku ka shaidi da musu da jayi ya ce ku bar musu da jayi ku daina yinta fa'innahu ya ce yadda al'amarin yake shi musu da jayayya sa'atu jahilil alimi ya ce lokaci ne na jahilcin masani duk iliminka duk karatunka in ka ce za ka musu da jayayya to wallahi sai wani abu sai wani abu na tsaraitinka ya bayyana sai wani abu na tsaraicinka na jahilincinka ya bayyana domin daga lokacin da ka fara musu a matsayinka na mai karatu ko na mai ilimi to iliminka zai sauka yanzu kokari kake shi abokin tattaunawa naka sai ka kure shi ba kokari kake gamsar da shi ba sai kake dole sai ka kure shi to dole kuma a kokarin kure shi din zaka sauka daga kan abin da yake a ka'ida ce ta ilimi ko kuma abin da yake na jahilci saboda daga lokacin da mai ilimi ya sa kansa a cikin harkar musu da jayayya wallahi sai kai ta samun kurakurai da abubuwa na jahilci a tattare da shi duk karatunsa duk karatunsa ya ce kuma wa inda ha ya bi ta shaitanu zallatahu a kuma lokacin musu da jayayya ne shaitan yake neman kautar ya zamar da shi ne karatun shi ma abocin ilimin lokacin da shaitan ya samun dama ya zamar da shi shi sa a matsayinka na ɗalibin ilimi ɗan uwa mai albarka ka mai da hankali wajen tattar karatu da ilimi a cikin ƙirjinka ka mai da hankali wajen ƙoƙarin gano matsalolin da da baka san su ba ka san su ka mai da hankali wajen ƙoƙarin karantar da wanda kai ka fi su sani wanda ba su sani ba abin da ka sani ka karantar da su ka ci gaba da harkokinka amma ƙyala musu ƙyala jayayya in ba ya zama dole ba ko tilas kamar yadda na faɗa a baya Allah maɗaukin sarki cewa yi wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsanu haka Allah maɗaukin sarki ce kada ku yi musu da jayayya da ma'abota littafi illa billati hiya ahsan sai cikin abin da yake mafi kyau kun ga abin da Allah maɗaukin sarki ce billati hiya ahsan abin da yake mafi kyau bai ce billati hiya hasan ba ahsan mafi kyau ma'ana akwai alhasan akwai mai ahsan ko ahsan shine mafi kyau hasan shine mai kyau to amma mai kyan ne rabu da shi abinda Allah ya ce ahsan haka ya faɗa a watan sura a watan ayar kuma yace udu ila sabili rabbika me bil hikmati wal mau'izati al hasana sai sai me wajadilhum billati hiya me ahsan kun ga iri ɗaya ne abin Allah yace udu ila sabili rabbika kai kira zuwa ga hanyar ubangijinka subhanahu wata'ala bil hikma da hikma ake kira ɗan uwa ba a hikima da dura ashar da kafarta mutane da tura su ta jahannama da nuna duk batattu da kake da shirye wallahi wannan ba shi ne manhajin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wanda yake irin wannan kabar masa abin sa ka tashi daga gabansa wannan ba malami bane ka je ka duba sirar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi daga farkon ta zuwa ƙarshe ga yake kira ba shi aka aiko maka ba shi aka aiko maka akwai wani malami a yanzu da Allah madaukakin sarki aiko maka babu shi saboda ka kowanne malami dauki manhajinsa guda shi da manhajin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan ya dace zauna a gaban sa yi karatu mutum kirki ne malami ne rabbani amma in kaga ya saba ba shi da aiki sai kafarta mutane sai zagin mutane sai kaza wallahi wannan ba malami bane tashi daga gaban sa duk karatun sa ban masa kayan sa baya amfani da shi ban masa kayan sa tafi wanda zai dora ka akan hanya madinaciya annabi kira da amince tsara tabbata a gare shi abinda Allah ya ce masa fa bi ma rahmatin min Allah linta lahum walau kunta faddan غليظ القلب me lam faddu min hawlik Allah ya ce saboda rahamar da Allah madaukakin sarki yayi akan kai ya Rasulullah linta lahum kake tausasa wa sahabban da suke tare da kai kake musu komai billi a cikin tausasa sai Allah ya ce walau kunta faddan ghalidan غليظ القلب lam faddu min hawlik da ka kasance mai kaushin harshe mai kaushin mu'amala da tuni bisa bai sun wace daga gabanka tun kowa ya kama gabansa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi mutum zai zo ya shaƙe wuyansa ya shaƙe wuyansa sallallahu alaihi wasallam duk girman sa duk matsayinsa kuma annabi ya rabu da shi ba abin da ya masa mutum ya je da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ka ba da dukiya ba daga dukiyar mahaifinka ba ba daga dukiyar mahaifiyarka ba ya zagi annabi annabi ya murmushi bai ce kuma a rabu da shi saboda Allah irin wannan da'awar ta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ta tausasawa ita ce za a ɗauko ta kuma a mai da ita da'awar zagi kuma zagi ma tsakanin musulmi ta da yanzu galibi da sunan malanta malamai ba su da ake sai dai mutum ya zo ya kafa lasifika ya kafa kyamar a gabansa ya ta zagi yan uwansa malamai wai da sunan raji zagi ba za ka ji ana yi a cikin masallaci ba zagi zagi akwai malamin ma da zai ɗura ashar a cikin masallaci kuma ya ce annabi ne ya koya masa kuma da sunan malanta ba wallahi yan uwa mutum ya dura ashar a cikin masallaci a masallaci mutum ya dura ashar ko bai dan Allah a cikin sirar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ina ka taba ji an ce annabi yana dura ashar ina ka taba ji babu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kullun abin ake lam yakun fahishan wala mutafahishan bai kasance mai alfasha ba ko mai koyar da alfasha ba ɗabi'ar sa sallallahu alaihi wasallam gama garma bai kamata a ce suna irin bare malamai wannan abu ne da ya zama fitina a cikin al'umma shi sa nake bayani akan sa kuma galibi abin da mu gane ba shine su gama garin mutane su irin wannan malamin sun fi burge su idan malamin da zai zauna ce wani kafiri ne wani arziki ne Allahu akbar ana ce masa kabbara shine malami mutane sun zai yana wannan eh ka duba wato dan uwa ka kalla da kyau za a ko irin status status da ake sawa na waya ko irin dan kilib da ake dan gutsurwa za ga inda ake gutsurwa na malamai gurin taraki ne da hayaniya sai malami ya karatu tsab ya gama ya karanta ahalari ko ishmawi duk karatun da ya za a banna ba amma da ya dan bado ta magana sai ga ita za a dauko ta yadawa sai aya zagi suwani aya wa suwani raddi yawa addini ba haka yake ba addini addini addini annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wallahi addini ne na hikima hatta arna hatta arna da yawa sun musulunta ne saboda hikima da iya tura sako na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi saboda haka akwai buƙatar musamman ɗaliban ilimi musamman ɗaliban ilimi suna ɗaya daga cikin wanda suke ingiza malamansu duk malamin da yake irin waɗannan abubuwan sai ga shi ne hero a cikin mutane shi ne za a tewa kabbar ya zagi wancan ya abin nan wannan ba addini ba ne wallahi ba addini ba ne Allah maɗaukar sarki ya shirye da wa ƙalar imamu malik imamu malik ibn anas Allah ya masa rahama ya ce almira'u shi jayayya da musu yi ƙassil ƙulub yana ƙeƙasar da zukata idan mutumin da ya saba da musu da jayayya imam malik ce zuciyarsa kekashewa take bushewa take wa yurfi dhaga'id yana kuma haifar ya wanzar da kiyayya tsakanin mutane ya gadar da kiyayya tsakanin mutane wannan ɗaya daga cikin abinda musu yake jawa kenan a cikin jama'a wa qala bilal ibn sa'ad bilal ibn sa'ad yake cewa idza ra'aita ar-rajula idan idan kaga mutum lajujan ya kasance mai yawan taurin kai mai yawan hayaniya shine lajuj lajuj mumariya mai yawan musu da jayayya mu'jiban bi ra'ayi mai yawan dogewa akan ra'ayinsa wanda shi ra'ayinsa kawai shine ra'ayi ka san akwai wanda zaka fahimce shi da kyau in dai kawo ra'ayi in dai an kawo ra'ayi a waje in dai ba nasa bane to na kowa bai iya ai akwai irin da yawa ko duk inda kake zaune da mutane sai ka samu irin wannan shi in dai ra'ayi ba nasa bane wallahi na kowa na kowa ba daidai bane in kana so ku zauna lafiya da shi to abin da ya kawo ka bi kai ba ai kai baka iya ba sai dai ka saurare shi shi ne iya ya koya maka eh Mr Perfect kenan shi shi shi komai shi ne daidai shi nasa komai shi ne daidai to annabi ya ce in Abdullahi bin Sa'id in kaga mutum ya kasance irin wannan abin mujibar bi ra'ayi wanda shi ra'ayinsa kawai shi ne ya ce faƙaɗi tammat hasaratu ya ce irin wanda shi ne cikakken asararre in kana neman asararre wanda asararsa ta cika ta tumbatsa lamba ɗaya to irin wannan ne ya yi lajujan mubariyar mu'ujibin bi ra'ayi ke qala umar radiyallahu anhu sayyidina umar dan khattabi Allah kara masa yarda yace la tata'allamu al-ilma li salafin ya ce uwa mai albarka sai na umar ne mana wa'azi ya ce kada ka sake ka koyi ilimi saboda abubuwa guda uku wala ta turukuhu li salafin sannan kada ka sake ka bar ilimi ka ce kai ba za ka karatu ba saboda abubuwa guda uku bari mu ji su eh bari mu ji wannan nasiha mai tsada daga baki irin na sayyidina umar Allah kara masa yarda yace la tata'allamu li tumari bihi na farko shine kada ka koyi karatu kada ka ɗau littafi ka tafi makaranta litumari bihi don ka yi musu da jayayya kawai da wannan karatu in ji isa na umar wannan hadisi ma ya tabbata akan haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya hana kawai kana karatu ne domin duk inda aka zauna ana karatu ka ce da mutum ya magana ka ce ƙarya kake ba daidai bane ka jawo aya ka jawo hadisi ya saboda kai ka je karatu duk inda ka zauna da majalisan masu karatu da wanda ba na karatu ba wasu ma ba su da alaka da karatu amma da sun fara magana sai ka ce a malam ba haka bane ala ala rasulullahi sai ka zawo hadisi kai ga dalibin ilimi shi kuma wancan jahili ne ba ruwa sai da kai ba kana ce masa manzon Allah ya ce shi kuma yana cewa bai yadda ba kaga waye jawo kai ne kai ne ka jawo waye ce gaje cikin jahilai ka zauna kana musu su kana jawo ayi daji waye saka waye saka a wannan ba daidai bane sai da Umar ce kada ka je ka nemi ilimi domin kai musu wala nutubahi bihi kada ka je ka nemi ilimi kuma dan kai alfahari da shi e kawai dan a ce wani ai malami ne e wani malami ne wani masani ne wannan shi ba ba daidai bane sannan abu na uku wala yutra'i bihi kada ka je ka nemi ilimi dan kai riya dan kai riya da ilimin dan mutane dan mutane su rinka ganin cewa ai kai malami ne kana nuna musu cewa ka sani waɗannan abubuwan dukkanin su guda uku na suna tafiyar da albarka ilimin gaba daya sai kasance ga karatun amma ba shi da albarka kusan babban abin da ake bukata a duk ma wani abu da Allah ya baka ko dukiya ko ilimi ko ɗaya Allah ya sa musu albarka albarka ake bukata sai kaga ilimi kaɗan Allah ya sa musu albarka dukiya kaɗan Allah ya sa mata albarka ƴaƴa kaɗan Allah ya sa mata albarka ba haka bane wani ilimin mai yawa sai ga bashi da albarka wata dukiyar mai yawa sai ga bata da albarka wasu ƴaƴan masu yawa sai ga basu da albarka albarka ake bukata eh albarka abinda zai zo maka ilimin mutum yana da albarka na farko shine yayi aiki da ilimin shi akan kansa ya yi aiki da iliminsa sannan kuma ya karantar da ilimin da Allah maɗaukakin sarki ya bashi to wannan na ɗaya daga cikin abin da ke nuna ilimin mutum ya yi albarka kenan ya karanta kuma kaga al'umma suna amfanuwa da ilimin nan eh sai kaga wani gashi tan da ilimin mai tarin yawa amma Allah maɗaukakin sarki bai sa al'umma suna amfanuwa da ilimin sa ba wani kuma ga ilimin mai tarin yawa amma baya amfani da ilimin ba ruwansa da shi Allah subhanahu wataala ya samu daga cikin masu amfani da ilimi sai na Umar dan Khattabi Allah ya kara masa yarda yace wala tatrukuhu kada kuma ka kyala neman karatu da neman ilimi saboda abubuwa guda uku na farko yace haya'an min talabihi saboda ne saboda jin kunya eh saboda kana jin kunya ba a jin kunya wajen neman karatu ba a jin kunya neman karatu eh kamar yadda mai ta'alimi yace da da likita da malami ba a yi musu jafa'i ba kuma ajin kunya wajen tambayar su duk malami idan ka zo neman fatawa wajensa to kada babu jin kunya likita idan ka zo neman magani a wajensa babu jin kunya haka ne ko ba ka bane haka ne idan ka ci za ka tsaya jin kunya a wajen likita sai mutum ya je mutu da mai da cutarsa cuta tana cinka ba za ka iya gawa likita ba sai ka je ka mutu da ita haka shi ma malami idan ka ci tsaya jin kunya sai ka je ka mutu da jahilcinka shi sana na isha take yabo take jinjina ga matan Madina tace ni'man nisa nisa al-ansar tace madalla kai madalla da mata irin matayen Madina tace lam yamna'uhunna al-haya ay yatafaqqahna fi ad-din tace kunya ba ta hana su su nemi fahimta a cikin addinin su saboda na Aisha kaga tana zaune da Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare sai mace ce ta sallama ta shigo sai ta zo ta yi tambaya mai nauyi wani lokacin da na'isha ita ce ma a gaban annabi ita ce take dan kawo da kai tana jin kunyar tambayar da wacce take amma ita babu wanta ita addinin ta take son koya ita mas'alar addinin ta take son gyara babu wanta to haka ake so da inda ka san zaka karu dauki littafin ka tafi duk inda ka san zaka samu wani abin da baka sani ba dan uwa je ka zauna ka karu kada kada kada ka ji kunya eh kada ka ji kunya abu na farko kenan abu na biyu wala wala zihadatan fihi kada kuma ka ki koyan ilimi saboda kana gudun ilimin kana gudun sa baka san sa wannan kuma tabiwa tafuwanta wala ridan bil jahl minhu kada kuma ka ki koyan karatu dan ka yarda da jahilcin wannan abin da baka sani ba eh ka yarda da ka zauna da jahilcin sa shi ma wannan duk ba daidai bane Allah subhanahu wataala ya samu dace qala al-ghazali imam al-ghazali yace wa haddul mira idan kana so ka san abin da ake nufi da jayayya da musu alhaddu shine at-ta'rif ta'rifun al-mira definition na jayayya huwa kullu i'tirad ala kalam al-ghayr bi izhari khalal fihi shine dukkanin wani fito na fito da zakai a cikin zancen wani wani yayi magana ka nuna baka yadda ba shine i'tirad kai i'tiraji a cikin magana sai ya magana ka ce ba haka bane ya kawo abu ka karyata shi bi izhari khalalin fihi ta hanyar bayyanar da wani kuskure da ke cikin maganarsa ta hanyar bayyanar da wani rashin daidai da ke cikin maganarsa wannan shi ne abin da ake kira musu yace imma fil lafzi ko dai a cikin lafazin da ya faɗa ne ka kawo wannan din wa imma fil ma'ana ko kuma a cikin ma'anar maganar da ya kawo dan ma kai itiradi ka nuna baka yadda ba wa imma fi qasadil mutakallim ko kuma cikin abin da shi mai maganar yake nufi ka nuna ba ka yadda da abin da yake nufi din ba to wannan duk ya shiga cikin karkashin musu sai malai cewa tarkul mira shi ko barin musu da jayayya zaka iya yin sa ne bi tarkil inkari ta hanyar barin inkari wa duk wani wanda ya kawo wata magana wal i'tiradi da kuma kokarin fito na fito da maganar tasa fa kullu kalami duk wani zance sami'tahu da ka saurare shi fa in kana haqqan idan zancen da dan uwanka ya faɗa kuna tattaunawa gaskiya ne abin da ya faɗa fasaddiq bihi to ka gaskata wannan zancen shikenan kai a wuce wajen wa in kana batilan idan ku zance ne na barna ba na gaske ba wa kadhiban kuma zance ne na ƙarya wa lam yakun muta'alliqan bi umuri ad-dini ba kuma zance ne da yake da alaka da al'amara na addini ba bai rataye da abun da ya shafi addini ba faskut anhu wala yace to ka zaba kinka kai shuru game da shi inji imam al-ghazali kai shuru ko da na addini ne mun faɗa idan babu maslaha kai mai shuru idan babu matsala ka mai shiru idan kawai musu za ku da jayayya ka mai shiru ka rabu da shi wannan zance an ɗauko shi a cikin littafin ishiya ulumuddin wa alam akhil muslim mala yace ka sani ya kai dan uwa musulmi annal jadala hakika musu da jayayya la yuhiqqu haqqan ba fa ya tabbatar da gaskiya wala yubtilu batilan ba kuma ya bata ko ya lalata barna wannan magana ta malam haka take musu da jayayya Allah baya tabbatar da gaskiya ba kuma ya kore ko ya lalata ƙarya baya yi sai dai ya ƙara ya ƙara daban ba ku ba kawai ya ƙara wa me ake cewa ya ƙara kwaɓar ruwa kawai sai dai haka bal rubama kana sababan fi tamassuki ahli al-batil bi batilihim malai ce barma da yawa shi musu da jayayya sababi ne da yake sa su ma'abuta barna su ƙara ƙanka mai barnarsu su ƙara rike abin da suke kai na rashin daidai ɗinsu me yasa kai baka san hanyar da zaka nuna musu abin da suke ba daidai bane ba daidai suke ba amma baka san hanyar da zaka nuna musu ba zagin su kake wuta kake jefa su kullum ina yin abu kana zuwa kana cewa dan wuta ne ni dan wuta ta za ina fahimce ka dan Allah ina yin abu ka zo ka ce min kafiri ne ni to ta za a yi ma na fahimce ka ba zan fahimce ka ba amma na fahimci a cikin maganganunka akwai tausayawa akwai dawowa jiki akwai kana kana bin fatan rahama da shiriya wannan zan fahimce ka zan fahimce ka barin ba ku misali barin ba ku misali yanzu muna cikin muna cikin watan Rabiul Awwal watan da ake yin Maulidi a cikin sa Maulidi kusan tun da tun taso mu shekara 40 da wani abu tun da muka taso mutane sun rubi ne a cikin sa wasu suna yi wasu ba sa yi ba haka ba ne masu yi din nan suna nan suna yin kayan su har yanzu shekara arba'in wanda ba sa yi kuma suna nan ba sa yin kayan su ba haka ba ne to tun da haka ne masu yi suna yi wanda ba sa yi wanda ba sa yi ba sa yi shikenan kai da ka fahimci cewa maulidi ba daidai bane a irin naka mahangar ka tabbatar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bai bisa bai basi ba wacce hanyar ya kamata ka bi ka nuna musu cewa ba daidai bane ta hanyar zagin su hanyar su musu mutunci ba daidai ba ne ɗaya daga cikin abin da ya sa masu maulidin ma suke ƙara makalƙalai maulidin shine wasu zuwa suke sarin a zagin su mutum ya fito ya ce ai da maulidi wanda kashi dan Allah ya zai mutum ya fahimce ka dan Allah ɗan kuwa na fahimta ta ta ya za a yi mutum ya fahimce ka mutum yana yin abu yana yin abu yana ganin cewa shi yana yi ne dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ka ce masa da maulidi wanda kashi ta ya za a yi fahimce ka ba sai fahimce ka ba ba zai fahimce ka ba mutum ya ce masu maulidi yan iska ne ta za a yi fahimce ka don Allah ba zagin sa kai ba zagin sa kai zagin sa kai amma ka fito ka faɗi hujjojinka ba ka zage shi ba ba ka ci masa mutunci ba in ya ga ya yarda shi kenan in bai yarda ba shi kenan shi ma mai maulidin kada ya zagi wanda baya yi ya ce baya son annabi ko abin da ya kama da haka ba daidai ba ne ba daidai ba ne to galibi za ku ga rashin iya isar da sako da ba da hujjar da ta kamata shi yasa galibi masu bid'a ko masu wani abu na barna suke ƙara makalkale barnarsu galibi wannan shine abin da yake faruwa baka iya isar da sakon da mutane za su fahimce ka ba saboda ka dan ma an baka haushi sai na zo kusa da kai sai na ƙara yi ba haka bane sai na zo kusa da kai sai in ƙara ƙorewa ganga abin nan ta kiɗa gaban ka ya tunda kai na san zagi na kake akan na kiɗa ganga sai in zo kusa da kai in ta kiɗa ganga ta buga maka don ka ji haushi shi ne abin da yake faruwa malai ce fai jibu alal musulmi saboda haka ya wajaba akan kowane musulmi ayyasu na lisanahu da ya kiyaye harshensa alal jadal daga musu da jayayya fa'iza a rada an yi ƙaddima nasihatahu duk lokacin da yake nufi ya gabatar da nasiharsa falyuqaddimha to ya gabatar da ita bi lutufin walayyin da cikin taushi da tausasawa sai ma ne cewa habbaza ina ma dai law kanat fi sirri bainaka wa bainal mansub ina ma dai lokacin da zaka yi nasihar tsakaninka da dan uwanka ya kasance cikin sirri ne daga kai sai shi zaka yi masa nasiha daga kai sai shi ba a cikin mutane ba malati hatta la yuhriju amama almala har ya kasance ba kai masa abin da zai ji babu daɗi ba a cikin mutane nasiha zaka yi mutum ga zo cikin mutane kai masa fada ba zai fahimce ka ba a cikin masallaci mutum yayi abin da ba daidai ba yayi wani kuskure ka tashi kana malam abin da kai baka kyauta ba baka kyauta ba malam kai kaza kai kaza ba zai saurara shi ma sai tashi ya hayo ka maka ba haka bane ba baki kike da shi ba shi ba shi da baki ba fada kai masa ba shi bai iya fada ba shi ba ya iya to amma ya kake gani idan bayan kowa ya fita ka ja shi kace da akrama kallahu da Allah ina dan san ganin ka naga ka dan yi wani abu ne a cikin masallaci kuma sai nake gani kamar kuskure ne ga abin da annabi ya ce akai sai ka gyara masa dan Allah zai fahimce ko ba zai fahimce ka ba kuma ba zai manta da wannan gyaran da kai masa ba Allah in dai mai san gyara ne har abada shine abin da malai yake ga mana malai ce li anna zalika ghaliban ma yakunu sababan fil intisad lil ra'i wa bil batil saboda yin wa yiwa mutum gyara a cikin mutane baya zamantowa galib galiban baya zamantowa sababi na taimakon gaskiya akan wani ra'ayi ko da akan barna ne ko ko da barna mutum yake inda zaka zo ka gyara masa a cikin mutane kai masa fada ba zai fahimce ka wa qala ba'dhum malaika wa baiti na imam shafi wannan baiti ne imam shafi'i ne imam shafi'i yace ta'ammadani bi nushika bin firadi wa jannibni an-nasihata fil jama'ati fa inna an-nusha bayna an-nasi naw'un min at-tawbikh la arda istima'i imam shafi ya ce ta'ammada ni ka nufe ni binushika da nasiharka bin firadi daga ni sai kai duk lokacin da ka so yi min nasiha in ji imam shafi ya ce to keɓe ni kira ni daga ni sai kai kai min nasiha ya ce wajen nibinin nasihata ka ƙaura cewa ka guji min nasiha bayyana fil jama'ati a cikin mutane imam shafi ya ce fa'innan nusha saboda yin nasiha bainan nasi a cikin mutane tsakankanin mutane kowa yana ji yace nau'un min at-tawbihi yace wannan kaga wallahi ba nasiha bane nau'i ne na tuzartawa nau'i ne na wulakantawa sau kake kai kamun wulakanci yace kuma la arzati ma'ahu ba ma zan yadda na saurare ka wannan fa imamu shafi'i ne yake faɗa yace la arzati ma'ahu ba zan ma yarda na saurare ka ba to idan imamu shafi'i zai faɗa haka ya kuma mutanen yanzu kenan saboda ka duk lokacin da kaga mutum yayi abin da ba daidai ba dan uwa in dai gyara ka fata tsakaninka da Allah tashi shi shi kadai bari sai an gama abin da ake ka kirawo shi daga baya kai masa nasiha ko bayan ka koma gida dauki waya ka kira shi ka ce abin da nayi abin da kai dinnan ina gani kaza da kaza zai fahimce ka Allah madaukakin sarki ya samu dace dan uwa zamu dakata ana insha Allah ta'ala sai kuma gobe idan Allah kai musulmi dora a gaba ta biyar hibzul lisani anil khusuma abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muka yi Allah subhanahu wata'ala ya fi mana salli Allahumma wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa la hawla wa la quwwata illa billah wa assalamu alaykum